اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر hayo dai muna cikin bayanin isra'i ya gabata cewa manzo alaihi salatu wassalam ya gamu da annabawa dukansu a baitul maqdis har ya ba da sallah suna bayan shi baki daya daga nan kuma ya wuce zuwa ga mi'raji to kuma sai ga mun ji an ce kowace sama daga cikin samman nan bakwai ya gamu da wasu daga cikin annabawa kamar annabi adamu sannan annabi haya da isa annabi yusuf annabi idris annabi harun annabi musa annabi ibrahim salam daga nan kuma sai wuce zuwa ga waɗancan hadarori da aka cikin sun kai dubu saba'in ko sun wuce to zai bayani kan abin da ya sa aka keɓance wannan annabawa guda bakwai kuma kowanne aka bashi a sama daga cikin sammai ya ce wa zalika abinda ya sa ya gamu da wasu annabawa limuna sabatin bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina ula'ikal anbiya wannan ya faru saboda munasaba ta musamman da ke tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan annabawa guda bakwai to zai magana kan munasabobin nan ce falmunasabatu bainan nabi wa adam abinda an munasaba tsakanin annabi alaihi salam da annabi adam ar-rasulu sallallahu alaihi wasallama wajada adam fi sama'i dunya manzo sallallahu alaihi wasallama ya hadu da adamu a sama ta daya لأن حالة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى تشاكل حالة آدم saboda halin maza Allah sallama na farko sanda yana makka ya yi kama da halin annabi adam adam khalaqahullahu waj'alahu khalifatan adam Allah ya halice shi ya sanya shi khalifa te wa anzalahu aljannata ya saukar da shi aljanna wa abaha lahu kullama fil janna ya halatta mashi duk abin da a cikin aljanna in banda itaciya guda fa akhrajahu aduhu minha huwa wa zawjatu sai makiyin shi shedan ya fidda shi daga cikin aljanna da shi Adamu da matar shi Hawwa'u fa ta yalil ardi sai suka dawo ƙasa wa hadha yushbihu halatan nabi sallallahu alaihi wasallam to wannan halin na annabi Adamu yayi kama da hali na farko na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga shi manzo Allah walida bi makkata an haife shi makka haramin lahi tabaraka wa ta'ala haramin Allah tabaraka wa ta'ala la yuhibbu gairaha bai son wani gari wanda ba makka ba wala ya'rifu gairaha kun bai san ko ina ba sai makka fa akhrajahu a'da'uhu minha sai makiyan shi suka fidda shi daga cikin makka kamar yadda makiyan annabi adamu ya fidda shi daga cikin aljanna fa zahaba ila almadinati ya tafi zuwa madina gariban yana bako fali hadha sadafa adam fi sama'i dunya dan haka aka hada shi da annabi adamu a sama ta daya ya same shi anan wala ma wasala ila madina da ya sadu zuwa madina shi manzo sallallahu alaihi a tato halatun saniya sai hali na biyu ya zo mashi wajadal yahuda hunalik fasaru ada allahu ya samu yahudawa a madina sai suka zama makiyan shi wal yahudu ma da'u isa wa ma da'u yahya yahudawa su ne makiyan annabi isa kuma su ne makiyan annabi yahya katalu yahya wa hamu bi katli isa farafa'ahu Allah sun kashe annabi haya sun yi nuhin kashe annabi Isa Allah ya ɗaukake shi zuwa gare shi فلهذا لما صارت حالته الثانية معاداة اليهود لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى yanda wannan halin shi na biyu bayan ya ban maka madina ya zamo shine fama da yahudawa abin da ya gamu da shi ke dan madina to da haka ya gamu da annabi isa da yahaya wanda suka yi fama da yahudawa su ma asaba ta biyu wanta kala ila halatin salisa to sai ya cira ta zuwa ga hali na uku jahada hatta fataha makkata manzo Allah ya ci gaba da jihadi har Allah ba shi nasara ya ci makka waja quraishun ya'tadhiruna ilai sai ga quraishawa sun zo dole suna kawo hanzari ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna neman shi yahi musu فقال لو سيما زوتي مصر لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم باب لهي غريكو يو بلي رند با يو با ينا رقو الله غفر تامكو هذا يشبه حالة يوسف wannan ya yi kama da halin annabi yusuf da ‘yan uwanshi yusuf lamma a tahu ikhwatuhu wa kalu lahu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khadi'in kala la ta sariba alaikum annabi yusuf bayan uwa ne sun azabtar da shi ya sha wahalarsu bayan abin da ya faru gare shi gidan azizu misra da gidan yari da tare da sarki da ya zamo sarki na duk duniya ga baki daya yan uwa ne daga tsammanin sun kashe shi ya zama sun zo suna neman abinci gare shi ya nemi su je su zo da iyayensu gaba ɗaya bayan ya ba su abincin nan ya mai musu da bida'arsu to da suka fahimci juna cewa yanzu kai ne kalu a kalu a innaka la'anta yusuf qala an yusuf wa za akhi kalman Allah alaina to zuwa da karshe sai ya ce musu la tasriba alaikum al ba sun ce mun rance da Allah Allah dai ya zabe ka akan daukaka da muka maka gudu to ka dai same ta kuma hakika mun zamo masu kuskure cikin dukkan abin da muka yi sai ce masu la ta sariba alaikul yau yau babu zargi gare ku balle ran da bayo ba kaga maganar manzon Allah da ta annabi Yusuf ta yi daidai dangane ga halin da suka samu kansu da yan uwansu bayan wahala da aka samu kuma cin nasara to sai ya gamu da annabi Yusuf a sama ta uku saboda ya daida halin shi na uku war rasulu na'am yawmul fatihi yawma fataha makkata manzo lokacin ranar da ya bude maka kala ya ce la tasriba alaikum qultu ma qala akhi yusuf qultu ma qala akhi yusuf yace na ce dan uwana yusuf yace la tasriba alaikum yau kuma sai ma da ya jawo cewa ina ce muku da dan uwana yusuf yace ma dan uwana la tasriba alaikum yau hadhihi halatu thalitha wannan shine halin manzo na uku وحالته الرابعة حالين شنهدو إن يسامو النبي إدريس أسامة هدو لما دوخ جزيرة العرب da ya ci kasashen laraba su haku ba ƙarƙashin mulkin shi sara ya kutubu ila jami'i mulukin duniya to daga nan sai ya zama na rubuta wa dukkan sarakunan duniya ya da'uhum ilil islam yana kiransu zuwa ga su musulunta aw yuharibuhum ko kuma su shirya zai yake su wa idrisu kaga aika wannan ku da wasiƙa ai rubutu ake to annabi idris shine farko wanda ya heka alƙalami ya yi rubutu kaga nan halin su ya zama iri guda wurin amfani da alƙalami da tawada da rubutu wurin cimma wani guri wa idrisu awwalu man khadda bil kalam huwa awwalu man katab annabi idris shi a farko wanda ya rubutu da alƙalami فلما كانت حالته الرابعة هي حالة إدريس وجد إدريس في السماء الرابعة يدحالي شنه يكسن شيء إرم حالا النبي إدريس تداك يسابيش أسمته والحالة الخامسة حال شنبير إن يسامو حدوى النبي هارون لما صار النبي صلى الله عليه وسلم تبزع الله يزمو دونن hali na cin nasara bi hadhihi hala habbahu quraish sai quraisha suka so shi mahabbatan soyayya ashadda min mahabbati bani isra'ila harun soyayya mafi tsanani daga san banu isra'ila ga annabi haruna kasa hadda aka zo wurin soke hadaya sai suhailu ya zo yana tura sayyidina abubakar wurin rika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina abubakar ya hoshe da dariya sai manzon Allah ya ce abubakar bi haka wa dariya ta ya rasulullah wai suhailu wanda ya ce bai yadda da a rubuta muhammadu rasulullahi ba wai yau shi ne ka ture ni waya shi ni kusanci gare ka shi ni ka dariya ina ba maki ya rasulullah yau su an makusanta sun yi mu kusa gare ka sai ya ce ai ba ma shi ba zai tsaya matsayin da zai burge ka fiye da haka bayan na rasu to ya ku tsaya cewa duk dan maka da ya ridda su ku suna kashe shi suka ce mun yi kunya ta harko ba mu ta biyu kunya harko girma annabi muhammadu girman mu ne sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi madadin mai alfahari sai ya zama mun kishi mun yaƙe shi mu a ƙarshen wanda ya sallama mashi wannan mun ji kunyar duniya to yanzu kuma a ce ya rasu mu za mu fara ridda ya ce ba a wannan duk dan makka ya yi ridda muna kashe shi don haka makka da kewaye ba a samu masu ridda ba to kaga ai soyayya kenan kuma don haka suka bi shi gaba ɗaya zuwa yakin saƙif inda aka shawo wahala ɗin nan ai duk da su aka je kuma zaman su sabbin tuba za a cewa su suka yi gaba gaba kuma taron ya burge su mafi yawancin sahabbai to sai ya zama an masu kwantan bauna ga wurin da zurhi ramu ne kuma sannan hanyar ba santa take ba sannan akwai duwatsu da itace sai banu saqif suka zo suka haya itace kuma shugabansu irin abin gane matashi ne majiyin ƙarhi amma bai jaraba al'amurra ba ya ce in za a yi yaƙi duk kowa ya kwaso mata ne da ɗiya ne da dukiya ta yi a zo da su fagen ba wai saboda in ma ka gudu ka ce gida wurin watsa ka ba ka da komi za ka dole ka tsaya in ma nasaru in ma daɗa almautu sai wani tsoho zai ce ka lalle kai kai makiyayin awaki ne ba mutum ba ba mayaƙi ba da kai iya kakka kiwon awaki ka iya sai ana ai hauka ce to kana zuwa da matanka da dukiyarka wurin yaƙi da makiyi to in ya ci ka ya canye ka gaba ɗaya kenan ya ce ba zuwa da waɗanda wurin yaƙi gida aka barin su a yi masu wani irin tsari in ka ci nasara alhamdulillah in ka ga bala'i ka shi ka ce ka rufe gida to amma ka zo da mata da ɗiya to in an aici ba a haka nan jama'a ku suka goyi bayan shi to wanda abba babba ne shi yasa ba a so wanda ba macancanci bai zama shugaba duk inda ya fi canza abi sai ya ce ya rantse da Allah ya rantso su ko su yadda sai ya kafa takobi ya ce ko ko in hauta da ciki na in hwaye kai na in mutu sun ka kuko da gaske kai sun ka ce to tun da ka ce haka nan shi kenan kowa ce ya kwaso dukiya ce da ya'ya ne da mata ne an ka zo an ka kwaso duk da haka sun kai masahabai kwantan bauna sun kai musu kwantan bauna kuma ga hanyar saurin da duhu gari bai da wayewa ba sai kiba wata ko'ina dole mutane sun kawace an kaje masajin na umar wai a an kai wurin na an ce an yi gudu ya ce ai kowa ba wanda bai gudu ba amma manzon Allah bai gudu ba sun ka ce kai wa yace tabbi shi na ma san inda nake ni ce ai kibau ne ta ko'ina ba mu san kuma dawakanmu da raƙuma ba san wuri ba sannan ga duwatsu ga ramu dole mun kawashe sai da maza Allah sallama shi da kai ne ya hau alfadara yana matsawa wajen makiyan nan yana matsawa yana anan nabiyu la kadhib anabnu abdul muttalib anan nabiyu la kadhib anabnu abdul muttalib da ma shi ga hannun shi ya ga ana rike shi ana rike shi kawai sai sauka kasa sai ta sama makiya shi kadai sallallahu alaihi wasallam to wannan kirarin da ya kai sai zama kama ana tsawa a rado duk kahire sun kawace kwata-kwata sannan ya ce a kira sabai yana ina muhajiruna ina al'ansar ina mutanen bai'atul ridwan ina mutanen kaza yana masu kirari sai ihu da kabbara nan da nan an ka dawo ka zo ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ya sa manzo Allah ƙwarai suna son shi fiye da komi don sun gano ashe girmansu ne tun da shi a shugaban dukkan halitta gaba ɗaya kuma ya bi masu abin da suka ji daɗi dama abin da mutum san daraja ta shi za ka bashi wanda bai san daraja ta ba ko ka bashi aikin banza da haka da aka gama yakin nan dan su mutanen sa duk gudu sun kai har shi wannan sarkin mai cewa zai kashe kai ne gudu yayi kuma za Allah ya mishi hikima da yake duk an ci biranen guda guda guda guda ya samu wani birni ya ɓoye ya tabbatar da la haula wala quwwata illa billah sai maza Allah ya samu aminin shi ce ka je ka gaya masarkin ku cewa da zai zo ɓoye musulunta zan ba shi dukkan dukiya ta da iyalin shi baki ɗaya kuma zan taɓa shi ba alƙawali tsakanin da Allah tabbas tabbas sai ko yadda yi ba wanda ya sa an yi sai Allah ta ce mishi wani kana ina ya ce ba ina ina ba ranka ya daɗe ce na ka dai ga hali ya ɓace ya ce kwarai ni ne ya kowa sanin haka nan to a za a yi ce ban sani ba ce to na gamu da muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce da za ka biyo wani mutum ya saci ba wanda ya ji ba wanda ya gani ka musulunta shi ku zai baka duk abin da kake so da gaske ce kwarai ku sun ka lallabo sun ka zo ba wanda ya sani ya musulunta manzo Allah ba shi dukiya ta ya ba shi iyali sai wadda kawai an riga an rabi su kuma suka zo su ma hadda su abdu yali waɗancan da ka ɗauki riga ka'aba wanda sun kasa an kai mai tawaye an kai jejjeye shi hadda shi ya taho sai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko ko ya muhammad ce mun koma ɗan gwanjin gida bai zaunuwa babu mata babu dukiya babu komi mu gida duk dukiyarmu na nan da iyalinmu da matan mu da mun dai ga uwar bari yanzu mun zo saiwa da kai da mu ka ba mu dukiyarmu tun dai baka komi da ita ka ba mu ƴaƴanmu yace to gaskiya ta hi daɗi na yi kwanuka ba a raba ganima ba saboda tsammanin sai kun dawo tun nan mutum ya ce gida ba mata ba ɗaya ba dukiya me zai yi a gwamnati da ma a kashe shi mawadacin gaske ya koma maciyaci to me zai yi gida shi yasa duk kwanukan na kuka ga ba a raba ganima ba to tsammanin ba za ku zo ba mun raba ganima gaskiya ta hi daɗi bai yiwa mu ba ku duk abin da an naku amma in kun yadda ku zaɓi ko a mai maku da ɗiyanku da matanku ko a mai da dukiya suka ce to ya rasulullahi wa wa ka haɗa ɗiya da mata da dukiya a ba mu ɗiyanmu da matanmu dukiya kuma Allah ba mu wata ya ce to yadda za a yi yanzu idan an yi sallah asuba ya tuku ne dai ku musulunta in kun musulunta yanzu idan an yi sallah asuba sai ku dawo wajen inda nake sai ku ilanin cewa ku yanzu kun yi kalmar shahada ko da la ilaha illallah kowa ya jiya sannan ku ce mani kuna roƙon in ba ku dukiyarku da ɗiyanku da matanku to in na ba ku zabi sai ku zaɓi magana ɗiya da mata ku bani da sauran magana sallallahu alaihi wasallam suka musulunta aka zo da asuba suka zo suka yi cirko cirko gaban gaban sahu can suka yi kalmar shahada ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun koma gida gida bai zaunuwa mun dawo gashi dai mun musulunta ka ba mu dukiyanmu da ɗiyanmu da matanmu ya ce to gaskiya ta hi daɗi ni dai ban iya cewa kowa ya mai kai da abin da an ka bashi don mun tashira ba ku zo ba amma yanzu ku zaɓi ɗiyanku da matanku ko dukiyarku suka ce mun zaɓi ɗiyanmu da matanmu a bamu sai manzo Allah ya ce sallallahu to jama'a ga ƴan uwanku Allahu akbar ga ƴan uwanku mutanen Saqib da Da'ib da kewaye sun zo sun musulunta kuma kun san halin da ake ciki ba su da dukiya ba su da ‘ya'ya ba su da mata duk suna hannunmu to mun jira su ba su zo ba yanzu kuma ga sun zo mun riga mun rabe dukiya to babu dole ni dai na warabo da na dangi na wanda nake da iko da su don mun maimau saboda Allah da dukiyar da diyan da batan duk wanda adda wani abu cikinmu mun ba su saboda Allah to amma ku wanda ya ga yana iya bayarwa abin da aka hannun shi na ‘ya'ya da mata to ya bayar ko ya bayar don Allah ko kuma a yi alama a kawo shaidu in Allah ba mu gani ma zan ba shi nuki shidda na abin da aka ansa gare shi wasu ka ce ya rasulullah mu ma mun ba da na mai da kan ba da naka saboda Allah wasu ko suka ce a mu da in an samu hali a biya mu sai wani shugaba ya ce ni ka ya rasulullahi na mu ba mu bayarwa manzo Allah ya ce a sha da kun bayar ya ce ina ai zaɓi kan bamu sai kabila suka ce ya rasulullahi a hita batu ne mu mun bi ka mun hita batu ne ta ya za ku ba ka suka ce ya ba maka haka tunda manzo Allah ya ya bada nashi sannan mu ya ce mu bayar rance kuma rancen za a nunka muna ya rasulullahi kai ya kakka so da dukiyar nan duka baki dai ta abin da dukiya mata da ɗaya dai ya ce to ni ma na biyu ku ya rasulullahi na yadda sai aka ba su kayan su to kayan kenan duk wanda yankin suna tsananin so ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko dan Allah ko dan afuwa ko dan dukiya to kuma wani rabon dukiyar nan ne irin rabon da aka tauɗe wurin maulidi na ba ka raƙumi ɗari ce ka ya rasulullahi na gode ta a ƙara mashi ɗari ka Allah ya sa ka da ce a ƙara mai ɗari ya ce sai an jima to an ba shi raƙumi ɗari uku da duk ya gode za a ƙara mishi ya kuma mai tafiya ta yi ka san wata godiya ta yi gaban na gode ko to nan da ya wannan kuma sai ya zama duk dukiyar nan mutanen bakka an ka ba ba a ba mutanen madina ba to halin rai da dukiya sai aka taru ana korafi shi korafi daban cince daban tsogumi daban shi korafi abin da ya dame ka wani bai kyaluwa sanda ma za ka tattauna shi kai baka ma san kana faɗa abin da ya dame ka shi ya korafi to kun ba su mutum ya cika korafi son aka yi mutum ya zama ka auna ka zama mai haƙuri mai ƙyaliya suka ce a zumunta da wani abu ce ji ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kwashe duk dukiya ya ba mutanen makka takubba mu su faɗi gajjini nasu ba haka nasu amma ya hana mu ya hana mu ya ba yan uwa ne mu ko ba ba mu komi ba ka zumunta kaga wannan korafi ne to sai suka ce za a yi kaiwa ne ka je ka faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa gaskiya mu dai ba mu ji daɗin wannan rabon da an kai ba sai ta ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutanen mu suka aiko ni gare ka ya ce to bi sun ka ce ce sun ce ba su ji daɗin rabon da kai ba saboda baka ba mutanen Madina komi ba ka rabe wa mutanen Makka jiya jiya suka musulunta kuma ka san ba a rasa cewa wahalar da mun ka sha shawara su ce da mun kabi da kaza da kaza da kaza sai ce to kai mi an ra'ayinka cikin wagga magana sai ce inda ba ana rajulun min qaumi ya rasulullah shi kuma kaga amana ba ra'ayi ne kenan ba amma tun an baka shi amana ya zo to ba daidai bane ya wanke kai ne in ya wanke kai ne ya zama nahiki ai magana banza ce suka yi makiya ne a'a mi an ra'ayinka ce to ai ne ma dan madina ne da haka ra'ayinsu shi an nauya rasulullahi muna hangen cewa lallai a dai sake diba ya ce to je kirawo duk mutanen madina shi kuma nan banza Allah ya gwada kwarewa da siyasa da kuma adalci sai ya ce duk wanda ba dan madina ba ya hita kowa da kowa kowa in banda dan madina kowa ya hita kowa ya hita an kai ta an kaba yan madina su kadai sai ce menene maganganun da na ji an ce kuna nan kuna yi maganganun da aka yi game da ni da maganar ganima menene aka ce ya rasulullah mun san Allah zai faɗa ba ko mu faɗa muka ba tsakani da Allah mu mu duk abin da mun ce shine cewa an samu ganima amma kuma ka hana muna ka ba yan maka yan uwanka shi ni za ku ga mu wannan magana ban same ku batacci ba Allah ya shirya ku saboda ni suka ce ya rasulullah Allah da manzo ne sun hi karhin su a wani mutum gori ka hi karhin gori ya rasulullah yace ko wadi ban same ku kuna kiyaya da juna ba Allah ya hada zuciyar ku saboda ni suka ce Allah da annabi sun hi karhin su gori mun tuba ya rasulullah ban same ku kuna yaki da juna ba Allah ya hana ku yaki saboda ni ban same ku talakawa ba Allah ya azurta ku saboda ni shi mu da mun tuba kuma ka hi karen kai muna gori Allah bai gori da annabi ne da ya gama sai ce to ai kuna da jawabin da za ku bani in yi shiru ku ce mani yan uwana ba su karyata ni ba kun ka gaskata ne suka ce mu dai muna tuba mu dai muna tuba ya rasulullahi ya ce ku ce ‘yan uwana ba su kore ni gidanmu ba da ƙasanmu kun ka tarbe ni kun ka ba ni haɗin kai da goyon baya kuka saukar da gidajenku shi mu dai muna tuba rasulullahi ku ce ya ta faɗi ya ta faɗi cin mu dai muna tuba sai ce to shikenan ce yanzu na riga na alƙawari da ku to aqaba cewa da rayuwata da mutuwata duk ina tare da ku ba zan dawo makka ba ko da nayi nasara kuma ga nasara nayi kuma ko san duk mutum ya so gidan uba ne suka ce yanzu ga al'adar dan adam da ɗabi'a na yaso in zama na makka in shinhiɗa addini bisa ga in koma madina ina bako to amma alƙawalin da ne shi yasa ba zan zaura makka ba dole zan koma madina tare da ku to in mun koma madina da su abubakar da kowa su koyon sun ka musulunta ba su san addinin gaba sannan ba su da kishin addini irin wanda kuke da shi to in mun ta mun basu waze muna renon imaninsu babu kowa to amma sun san dukiya dukiya ga na ba dan ta rike muna imaninsu duk wanda ka ba raƙumi ɗari uku shi ko ƙara ya kai ba zai kika ba duk wanda ka ba tumaki iyakar ganin idon mutum ƙara ya kai ya gaba da kai ko da zai sai dai ya ɓoye ba ta bayyanuwa to balle an ba wani raƙumi hamsin wani raƙumi ɗari wani akwai wanda ya zo ya waka ya ce ya rasulallah ka bani raƙumi hudu kuma duk da ka ba ɗaruruwa ba su hide ba ubansu bai yi ubana ba wa man ta zai ilayo ma la yurfa ya rasulallah ni ba dukiyar ba ka wulakanta ni kuma duk wanda ka wulakanta ya wulakantu adiba cewa ne ne ka waka na wani ce ku te ku yanke ma halshe ne Allah ya sa wanda an ka ce yanke halshen ya san larabci da ya tai sai ya ce mishi raƙumi nawa ka kaso ya ce a bashi kaza an ka bashi to a ƙara mai to a ƙara mai ce ku bari ya kana a ƙara maka ya ce wallahi ban so haka an yanke halshe bai da kin halshen baci ne suka dawo suka ce ya ce kaka ka ce yarsa ai mun yanke halshen kai kaka ya ce a yarsa Allah da ya saka ba da alheri to aka bar dukiyar na yace to amma yanzu in kuna so zan zauna makka wurin danginmu ko ko duk dukiyar mu an so mu ba ku suka ce a ba bai da sha to ku za ku koma da manzon Allah garin ku gidan ku dakunan ku su ku za a basu da dukiya to ai canji a ban manzon Allah makka ku ba ku koma da dukiya suka ce ko ta gida aka so za mu dauko mu ba su bai da ya rasulullahi to kaga iya siyasa kai kokari zan mutananka sun yarda da decision din da ka doka duk abin da ka ɗauka su fahimce ka tukunna kuma su gamsu su yarda da shi ba ka bar kowa maƙiyi na ƙinka masu yana ƙinka ba to kaga dai a takaice dukkan ƙasashen su gaba ɗaya suna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yanzu so mai tsanani to haka aka so annabi Haruna cikin banu Isra'ila farin jini gare shi suna son shi matuka to shine aka kawo shi sama ta biyar dan tuna mai cewa za ka hau matsayin da za a so ka baka da maƙiyi ko ina sallallahu alaihi wasallam wa harun kana huwa al-muhabbab fi qaumihi fa kanat halatuhu al-khamisa fi shakilu halat harun فلهذا لقي هارون في السماء الخامسة وحالته السادسة حالي نشد أرايواتي هي غزوة الجبارين ياكي دا ما تصورين كي أنشي لا رباوا تروما واها سوبا سوكا تشيكاغا وتبين غدا سولا متعنا فارس فارساوا mutumin ga in mun bar shi yanzu ya gama da yan uwa ne wurin mu yayyo sai Allah ya ce shirya ka yaƙe su su ma saboda sun fara tattara mutane ana tattalin a zo a kai ƙarshen musulunci ga baki ɗaya wanda yake shekawa yaƙin tabuka to da ya ji ana wannan shi da sai shirya yaƙi duk da ana cikin tsananin fari ana cikin talauci ana cikin wahala amma dai tunna Allah ya ce a tahi to zuwa za a yi to kuma sai Allah ya saka mace ana kusa cin masu mutanen Rum sai suka ga cewa ba su iyawa suka zagayo suka neme shi sulhi sai aka yi sulhi ba a yaƙi ba duk da cewa masu wa'azin turmi ana ce akwai bambangaru wani wai mai kai uku cikin kahirai wai manzo Allah ya zo ya tura Aliyu garai Aliyu shi kuma ya rasu wani kan annan kwarai sai an ka ce dibi inda kullata ba gari shi an kan na kwarai to ba an yaƙi ba da takobi ta boka sai dai an sha wahala kam har ta kai ga soke raƙumi dan a sha ruwan da ya ɓoye cikin ciki ne da yake raƙumi na da dam a cikin ciki ne ya ɗiba ruwa a hankali a hankali sai sai kwana arba'in bai sha ruwa ba amma ruwan da ya kasu da ya kasha da yawa akwai wani dam kuma akwai tsakani da rariya mai tacewa gwargwadon abin da ya kaso shi zai ɗebo ya sa wurin consumption kin yi kuma suna nan sai in ya bukata to sai a yanke raƙumi don a samu wannan ruwan a sha amma dai ba yaƙi takobi ba to kaga annabi musa shi an kasa ya ce yaƙi jabbarawa aljabbarin aljababira su jababira kamar ba mutane ba dan da masu yaƙi suka isa garin wasu sun dawo gona suka ga sadaukai wai sai suka sai a ɗauki mutum da doki sai a ji Allah ya ji wani kaman mutum ji wanga abu kamar hanci ji wanga kamar kai wai waɗan adam ne an ga hannu da doki ne to su ne an ka ce Musa ya ce su yaƙa suka ce idza anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun ce ta kai da Allah naka ku te ku yaƙi mu muna nan to da jabbara wannan suke haka mutanen Rum da Faris suke a lokacin kuma Allah ya ce ya je yaƙe su to wannan shi a hali ne na shidda kuma ya shirya ya ta yakin tabuka duk ba da yake ba yakin ba sun aiko sun tuba su aka yi sulhi da su aka yi su bada su bada kuɗi haraji kenan to duk da haka nan dai bayan rasuwa ce sahabbai sun ci gaba da yakin mutanen rum da mutanen farisa har duka musulunci ya cika wannan wuri to shine halin rayuwar shi a marhala ta shidda shi yasa ya gamu da annabi Musa a sama ta shidda sai sama ta bakwai to an kai sidratul muntaha karshen aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya cika sai ya shirya yaki shekara ta tara ya ce Abubakar ya je ya gyara wuri ya sanar da cewa daga bada an hana kahiri zuwa hajji ko ma da bi ko da wacce hujja sannan ba a ko ba dawafi huntu da wai in baka samu kayan haya ba na mutanen makka ba tsarki sai dai ka cire naka ka aje ka ta zindir ka yi zindir matar ka zindir a ce a yi dawafi a yi sa'ayi amma wani ban mamaki ga lokacin ga su zindir amma in an zo dawafi da sa'ayi wani bai kallon al'aura wani kuma kahirai ne to amma mu yanzu da haramin da komi sai ka ga askara sun ja wani yana lalaba wata haka aka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko a kamo wani sun ga ya yanke aljihun wani ko ya sa hannu a jikan wani ko a aljihun wani saboda akwai kyamara tana dokowa kana nan kasa ga an zo an jaye mutum sai an bincika a ji galehin da yi ko a je a yanke maman mu ta tsammanin ko kuɗi ne ta aje da sauran irin su to ka yake na wancan ma da mushrikai sun yi wasu daga cikin mu jin tsoron Allah kenan sai a gyara to da aka zo aka yi haji da shekara ta dawo manzo Allah da kai ne ya tafi hijjatul wada'i ko hijjatul islam jakuzu anni manasikakum to shi a hali ne na ƙarshe a nan wurin ya ce ku lura da aikin da nake yi a halin hajji ban sani ba ila baɗi ba za ku same da a wannan guri ba ashe na ga mu cewa ba zai kai hajjin baɗi ba to wannan girman maɗakin ka'aba da zambowa ta shi ne ma rukuni na ƙarshe kuma da halin shi na ƙarshe shi sai aka aje mishi annabi ibrahim kuma wajen albaitul ma'amur santa da ka'aba din saboda shine halin shi to wannan shi yasa bayan ya ga annabawan nan can baitul maqdis kuma kowace sama cikin saman nan bakwai sai aka kawo mishi a wani annabi daga cikin annaba amma sai aka dunkule mashi tarihin rayuwa ta daga ɗaya biyu uku har zuwa bakwai na ƙarshe sallallahu alaihi wasallam wa rasulu sallallahu alaihi wasallam lamma asarallahu bihi أطلعه على جماله وقربه قربا ما سبق لمخلوق قبله ولا بعده shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sanda Allah ya isra'i da shi to ya tsinkayar da shi jamala ta Allah kuma ya kusanta shi kusancin da bai riga ga wani ba kuma bai samuwa ga wani bayan shi jazabahu bi jazabati udunu udunu udunu sun da na dalla ya ja shi da jazba ta matsodai ya matsa aka ce matsodai matsa aka ce matsodai cikin mawaƙanmu na bege a Allah jikan rabi usman baba ya yi kasida ta isra'i wurin sabban sha'awa sanda ya ka zuwa cewa cire cire takalmi haka ce tako da su ya muhammadu ya tsaya ka ce matsodai abun da ban sha'awa ga wake-waken nashi daidai wannan wuri yana da ban sha'awa da za a samu sun da wannan na wakawa fada bege sai ka ji kamar ga abun nan kana gani ya tsaya aka ce matso ya tsaya aka ce matso ya tsaya aka ce matso har ya kai kaba kausai da au adana to da ya samu wannan jazba fa wajaba alaihi salata لما شاهد من جمال الله تبارك وتعالى لهذا كانت الصلاة ناشئة من محبة تلوك تنم sai Allah ya wajabta mishi sallah yayin da ya ga jamala ta Allah son Allah ya shiga kare kare a zuciya ce to daidai wannan halin soyayya tsakanin shi da Allah sai Allah ya ce to a rika sallah ashe sallah kenan ta faru daga gulbi na soyayya tsakanin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa komai da me in ka tada sallah sai ka ji hankalinka ya natsu saboda kana cikin gulbin soyayya ta koli tsakanin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faru daga soyayya wanda yake ta faru min mushahadati jamalillahi tabaraka wa ta'ala wa haythu anna dinana al-islami hadafu shay'ani shehu yace to ta inda yake shi addinin musulunci manufa ta duka duka abu biyu ne manufa addinin musulunci duka abu biyu ne kawai al'awwal na farko ta'zimul khaliq tabaraka wa ta'ala girmama Allah mahalicci tabaraka wa ta'ala duk bukata ka baka tashi kai sallah az-zuhur wai dan kai Allah kai addu'a Allah ya biya bukatarka sai dai bayan kayi az-zuhur kana itikadin ka samu kusanci ga Allah sai ka tsaya rabbana atina amma da ita azzuhur la'asar magriba isha subahi za ka yi su dan girmama Allah tabaraka wa ta'ala kuma haka ake zubi ibadar za ka yi kakka ya dambe dan lada kakka ya dambe da wai biyan bukata kai rayu kana mai ganin Allah ya isa a yi ibada saboda Allah ko ba wuta ba aljanna Allah ya cancanci a girmama shi ya cancanci ya ce a yi a yi ya cancanci a ce ya ce a bari a bari ba wai sai da ya baka aljanna ba to shine girmama Allah tabaraka wa ta'ala wa thani na biyu talabus salam neman zaman lahiya da aminci iyakar hadafin musulunci kenan girmama Allah neman zama lahiya ka zanna lahiya tsakaninka da Allah lahiya tsakaninka da ma'aikin Allah alayhi salam lahiya tsakaninka da kanka lahiya tsakaninka da hukumarka tsakaninka da iyalinka matanka da diyanka da makota da dabbobi da kowa assalam assalam shi zaka ce mishi al-islam dinu salami addinin zaman lahiya falihada kullifna bis salati to dan haka aka kallafa muna sallah dan girmama Allah da neman zaman lafiya allati hiya awwal rukunin fiha Allahu akbar wanda yake farkon rukuninta za ka ce Allahu akbar kabbara harama Allahu akbar ta'azimul khaliq ka gana an samu girmama Allah mahalicci kuma shi Allahu akbar wato kullu ma khadada bi balika fallahu akbar duk abin da ya zo ma ga zuciya na girma da daukaka to Allahu akbar minhu ko menene menene Allahu akbar minhu shine girmama Allah wa akhiru salati ma huwa menene karshen sallah assalamu alaikum aminci ya tabbata gare ku ka kai haka assalamu alaikum musulmi yan uwanka assalamu alaikum kai haka assalamu alaikum kahirai ma assalamu alaikum tsakaninka da kowa salamun salamun zaman lahiya to haka dubi halin da muke ciki sai aka cewa muna ci assalamu alaikum amma dai shin akwai assalamu din ko tsakaninka da kanka ka hijini kanka da abin da ba dole ba misali sai salatu wasalam ya kwanta kwana ya kasa bacci ya ta juye-juye sai ya lalaba sai ya ji jirhamomi guda bakwai ba dina ne ba jirhamin bakwai ta ce haba gaskade da kasa kwana ashe duniya ne ke dauke da ita sai ya tashi ya ta ya ba da ita gaba bukata ya ce al'ana istirahatu yanzu kan na huta ban da komi wai da bai da komi yanzu ya huta to kai yanzu in baka da kudin kari gobe insha Allahu kwanan nan ko sai ka matsa baka baka yi ne ko ko ga sallah ta zo baka yi sabon dinki ba ko baka yi diyanka ko matanka ba ko baka da kaza ko matanka da ciki baka da rago insha Allah za ka yi tilika kuma kila baka kai gobe kila baka kai gobe kila baka kai sallah to amma ka dami kanka ka hana kanka zama lahiya ka ta kai ƙara Allah ga mutane wallahi har yanzu ban samu yin ɗinki ba akwai bai sha ba ɗinki biyu ɗaya na yi to ɗinki biyu ɗaya kai kuɗin ka ne ko kuna Allah har ya baka ya ban maka ma lahiya ina laihi ne to don haka shi assalam ga kanka ma kuma in ka jira rikicin da ka zuwa hizba da kotuna tsakanin miji da mata abin sai ya baka takaici wani ya ɗauki mata ta ya buge mata ido wani ya buge mata wani ya sare ta dan ita kuma ta ɗauki marhin tukunya ta fashe kan nashi haka dai haka ta tai wata ta ɗauki muciya wata ta ɗauki taɓarya wata an gwauce mata hannu ina assalam kuma a dawo a ta neman don Allah a dai hakuri a dai hakuri a gyara kuma an koma kuma su koma saboda babu assalam to kaga farko at-ta'zim Allahu akbar karshe assalam assalamu alaikum ta'zimul khaliqi wa salamu huwa dinuna girmama Allah mahalicin mu da neman zaman lahiya to shi addinin mu na musulunci idza tafakkarta fi salati la tara illa shay'an يؤذن أو يؤذن بتعظيم الخالق أو شيئا يطلب سلامة العبد shehu ya ce idan ka yi tunane cikin sallah za ka gaba wani abu illa abun da ke sanar da girmama Allah ciki ko ku wani abu da ke neman kuɓuta ka kai zaman ka lahiya ciki aka cewa Allah na cewa kasamtu salata bayni wa bayna abdi suwaini na raba sallah kashi biyu tsakanina da bawana wali abdi ma sa'ala bawana na duk abin da ya roƙe ni a sallar shi idza qala al-abdu in bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin qala la Allah yace hamidani abdi bawana ya yabe ni ya gode mani kana hu sallah kana hadi Allah na hadi wa idza qala ba yace arrahmanur rahim قال الله سي الله يجي أثنى علي عبدي بانا يا إيران وإذا قال باوا يجي ملك يوم الدين قال سيجي مجدني عبدي بانا يا چمچم تاني يا جرم ماني فإذا قال إما يجي إياك نعبد وإياك نستعين قال سي الله يجي هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل تو wannan kam tsakanina da bawana amma bawana ya samu dukkan abin da roke ni to in ka ce ihdinas siratal mustaqim zuwa karshen sallah sai ce sai ubangiji ya ce ya baka abin da ka roƙa ta hada li abdu li abdi ma sa'al to yace kaga dalabus salam faqat daga nan zuwa karshen sallah kawai neman aminci da ihdinas siratal mustaqim siratal ladina amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin neman zaman lafiya ne kawai as-salatu awwaluha ta'zimul khaliq wa akhiruha talabus salam ita sallah iyaka abun da ke cike farkon ta girmama Allah mahalicci ta neman zaman lafiya wal islamu dinu ta'zim wa dinu salam musulunci addini ne na girmama Allah da neman zaman lafiya kaga farko al islam zaman lafiya sai al iman daga al aman samun aminci sai al ihsanu kyautatawa cikin komi iyakan mu kenan musulunci abu uku ne ko addini abu uku ne musulunci imani ihsani in ji an raula musulunci imani ihsani kaga assalamu wal amanu wal ihsan ta haka sai a sake lalai mu dawo ga asalin addinin mu mu samu zaman lafiya mu samu aminci mu samu kyautata dukkan abubuwan da muke fama da su وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وآتينا موسى الكتاب من با النبي موسى للتاب شيني التوراة وجعلناه مكسيا شهودا شريعا لبني إسرائيل بنو إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا mun tabbatar musu da cewa Allah tattakhuzu wakilan kan ku riki wakili min duni wanda ba ni ba tufawwiduna ilayhi amrakum wanda za ku miƙa lamuran ku zuwa gare shi zuriyata mun hamalna ma'anu su zuri'a ce na wanda muka ɗauko tare da annabi nuhu cikin jirgi ne innahu annabi nuhu kana abdan shakur ya zama ba mai yawan godiya ga Allah wa qadayna ila bani isra'ila fil kitabi لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا وقضينا من أيكو إلى بني إسرائيل زواج بنو إسرائيل في الكتاب تكن التوراة muka ce la tufsidun lalle za ku yi banna fil ardi a cikin ƙasar sham bil ma'asi da sabon Allah za ku yi bannan nan marratain so biyu wala ta'allul za ku ɗaukaka uluwan ɗaukaka kabiran babba mai girma فإذا جاء وعد أوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاء السوء خلال الدير وكان وعدا مفعولا to kaga abun da ka kawo halaka shine sabon Allah kuma abun da ka kawo sabon Allah yawanci shine wadata suna cewa wai asalin ɗaukaka shine ilimi ilimi da shi aka ɗaukaka to in aka samu ilimi aka ɗaukaka sai harafin ƙarshe mim sai ya yi mulku sai ilimi ya koma sarauta yanzu duk sarautar mu ta ƙasar nan jikokin ɗan hodiyo ai duk daga ilimi ne ilimi ne ya kai da wa'azi shirye da mutane daga wannan ne ya zama mulku ya zama mulki to bayan tahiya ta yi tahiya mulkudin nan sai kafi ne ya anshi jagoranci sai ya zama kufuru fa khalafa min ba'd wa khalfun adaa'u salata wa tabu shahawat diyan sarakuna in tahiya ta tahiya sai su manta da asali sai su kama mulkin kama karya to in mulki ya kasaita ya kasaita ya kasaita mulku kafin nan sai ya koma kufuru sai a kafirce ma Allah banda zalunci ba abun da za a saran masanda to idan kafirci ya yawa kaga sai sabon Allah to sai bala'i ya biyo sai an sha waya akan tuna Allah kufuru radina sai koma ra'in ra'in sai a tsaya ce sai a koma daji sai kiwo to ra'in in an sha waya an tuna Allah idin nan sai zama ilmu daga ilmu sai mulku sai kufuru sai ra'in sai ilmun mulkun kufurun ra'in haka aiki to banu isra'ila kaga ai asalinsu duka daga annabawa ne don haka asalinsu ilimi ne ya koma mulki to ya koma banna da sabon Allah da koma dagawa da shishigi da ƙetar iyaka to daga nan sai bala'i ya zo fai za ja walu ulehuma idan ɗayan ɓannatin nan guda biyu ta zo ba asna alaikum za mu aiko muku ibadar na wasu bayi namu huli ba asin shadidin ma'abota ƙarhi cikin yaƙi wanda ba su jin has fa ja su khilalan diyar sai su yawata dan ku cikin tsakiyar gidajen ku liya katulukum dan su kashe ku ba sai an tai daji ba kana kwanje bisa gado a zo a yanka ka kana masallaci a zo a yanka ka kana kan titi a zo a kashe ka kana kasuwa a zo a kashe ka kuma Allah ya ce dubu mun ka aiko su hatu ai ba mai yi sai Allah ni kun ka taba da sabon Allah da haka na aiko bayi na nice su ta su man aiki duk su ka kashe man ku duk inda kun ka koyi sai an jawo ku an kashe ku la kiyaye mu Allah ya ce wa kana wa'adan maf'ulan wannan ku alƙawali ne tabbas abun aikatawa tunna kun ka dage da sabona to ni ku sai na halaka ku ta wannan hanya wa kad absadul ula sun koyi banna farko bi katli zakariya da kashe annabi zakariya akwai banna irin kashe annabin Allah fa ba ta alaihim jaluta wa junudahu sai ko Allah ya kuma su jaluta da runjuna tai fa qatalu suka kakkashe su wa sabau auladahum suka ribanci ƴaƴansu wa kharrabu baitul maqdis Allah ba su dama sun karo su ɗakin baitul maqdis shi Allah ba ruwa ne in ya ga dama sai ya ba mugu sa'a ga na kwarai sai da yan an tece shi na kwarai ya samu sakamako shi ko mugu ya samu sakamakon azaba amma dai gadan duniya to balle shi ko sabon Allah da zalunci ba shi barin bashi sun magadana lakum mulkarrata alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banina waja'alnakum akthara nafira to kaga tunla bala'i ya zo dole za a koma ga Allah kuma subhanahu wataala sai sun kai ta tuba sun kai ta tuba sun kai ta tuba ta Allah ya gafarta musu sannan sai muka mai da daula da rinjaya lakum gare ku sai kuma daga baya muka mayar muku da ku adda ƙarhi ku adda mulki ku adda dukiya ku adda rinjaya layin gare su amma ba'ada mi'ati sana bayan shekara ɗari suna gurzanku suna dan ka samu ku bala'i sannan daga baya na yahi kuma na mai da ku saman su wa amdadnakum bi amwalin mun ka kare ku da dukiyoyi masu yawa wa banina da 'ya'ya nan da nan duniya ta koma cika waj'alnaku muka sanya ku akthara nafira mafi yawan jama'a wa qulna muka ce ina santumu ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha Allah ya ce sai muka ce muku kyautata komi ya dawo in ahsantum in kun kyautata da biyayya gare ni in ji Allah kun kyautata dan kanku da unhwanin da ladan za ta dawo muku in kuma kun koma ga halinku kuka munana da banda to falaha cutar nan da munana za ta koma ma kanku ba ruwan Allah fa idza jaa wadul akhirati to amma ba za ku fasa komawa cikin sabon Allah ba in kuka koma cikin wannan halin bannakku ta biyu li yasu'u wujuhakum za mu sa su zo su bakanta maku ciki bil qatali su kakkashe ku wasabai su ribance ku shi da zo a kawo mutum a ce a bautar da shi ko a ce sai an ba da fansa wanda yake shi ne husnan ya zaharu fi wujuhikum bakin ciki ya bayyana ga wasu kokin ku to bala'i ya zo ba ka da inda ma za ka azalaihi duk inda za ka azalaihi sai ka kawo ba nan yake ba duk inda ba ka zato ɓannar ta kai nan sai dai kawai a yi gum ka san ko bugun yaro haka in yana kuka to bugu bai bugu ba a yan yaro ya bugu sai ka ji cit ko ka bari ko shi mutu ya katta kenan ko ka bari ko shi mutu to da haka in kaga ana tsayawa tsogumi da tsogumi da tsogumi da bace bace da azalahi to bala'i bai kai ba amma in bala'i ya kai to ma a zanna miza a cewa gida kuna nan ma wurin hira a zo a kakkashe ku to ya za ku yi kana gida baka tsira ba kana gona baka tsira ba kana shago baka tsira ba to da wa za ka hira ce sai dai kawai da ganin mutum kai ka gani cikin bala'i cikin damuwa bai san wanda zai bi duniyar ka ta Allah to kuma Allah ya ce haka zan maku wani ya dukkan masjida kuma zan sa makiyan ku su shiga masallacin Baitul Maqdis su rosa masallacin nan kama da suka shiga suka rosa shi a walan magacin farko wali yutabbiru ma alau kuma za su halaka abinda suka rinjaya a kai shi dan yakin ba dan su yi unhwani suke Allah ne ya aiko su ba kudin ku aka so ba ba dukiyar ku aka so ba in an kashe ku ba yanka ba ci za a yi ba kasa za a ci ba a kawai banna ce Allah ya aiko a yi maku saboda sakamakon sabon Allah da kuke ta yi za su halaka duk abin da sun karin jaya gare shi tatabiran halakawa kaga tun bata zo ba Allah ya faɗa musu yace to kun gani daula ta dawo komi ya dawo amma na sani za ku koma ga shegen halinku kuna koma kuma kun ji abin da zai faru Allah ya ba mu koma har to sun ka koma Allah ko ya koma shi ba wa kad absadu sun ko koma bannin sabon Allah saniyan karo na biyu bi katil ya haya da kashe annabi ya haya fa ba asa alaihim buhtan nasar sai Allah ya kuma su buhtan nasar fa qatala bin 70 alfan ya kashe mutum dubu saba'in ɗaya rana mutum dubu saba'in ya kashe to kaga wannan zai sa halin da muke cikin muku yanzu mu makan makiyamun laili an ya babu dangantaka tsakanin halinmu da halin banu isra'ila wurin yawan sabon Allah da halin da muka samu kanmu a ciki abu ne kawai bala'i ne daga Allah wata ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasatan da haka abinda amma gani mu shirya da Allah mu tuban mu Allah mu gyara halayenmu sai Allah ya kawo sauki kuma Allah saukin shi kun fa kunne ba sai ya ɗauko sojojin sama ko na ƙasa ba ba sai ya in Allah ya ga dama nan ta kawai sai a ga halin na ya koma ma bayan ɗarfata ainihin wanta ba ta ha yuka yurullah min hali ila hali in Allah ya so tsakanin kyauta da bismillah sai Allah ya canza yanayin da ake ciki Allah ya kawo mu da lafiya da zaman lafiya albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya rizalta mu da tuba to amma tun da kaga abin yayi nauyi sai Allah ya ce asa rabbukum an yarhamakum Allah ubangijin ku kaji rabbukum lallashin mu ne Allah kai asa rabbukum ubangijin ku mai renon ku mahaliccin ku wanda ka son ku a sa'an yarhamakum ya kusa ya maku rahama ya ji kanku sai ce in tubtum in kun tuba to jama'a mu tuba mana mu tuba mana astaghfirullah amma Allah ya ce wa in udtum uduna in kun koma zuwa bannan sabon Allah uduna mu ma za mu koma dan dasa muku halaka da azaba da bala'i dan ba tsoron ku muka ji ba wa qad adu sun ko koma bi takribi muhammadin da zata annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam fasullida alaihim annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai aka sallada musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da katali quraizata da kashi bani quraizata shine mai imrata ya kore kurzawa to kurzawa ba kurzawa kurzawa ne ya kore kurzawa ya kashe bani quraizata wa nafin nadir da kore banin nadiri wa darbil jizya alayhim da dora musu fansa وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا sannan kuma muka sanya wutar jahannama ita ce wurin daurewa ga kafirai duk kafiri ya tai lahira to ya za a daure shi shine wutar jahannama ta zama tabarmar zama gare su Allah gafarta muna lada muna da lafiya da zaman lafiya albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da ya sananta Allah ya biya mana bukatun mu na duniya da lahira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya waɗanda ake yanta a cikin sa domin albarkar manzon Allah da shehu Fatiha da salatul Fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح فاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير ولد اللقاء